شر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدابي فريد الدهري على الإدلاجي هاتم الهتميني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر ولتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان الريبيو لإشرين لشدة أجيومنا جواهر المعاني tambayoyin da aka yi wa shab tijjani radiyallahu ta'ala anhu a matsala fiqhiyya an tambaye shi wasu ila sayyidina radiyallahu anhu an masailin an tambaye shi wa tijjani akan waɗansu matsaloli minha daga ciki ma hukumun laifi mal ahzabil muharibina annahibina amwali ba'dhum ba'da menene hukuncin dukiya na jama'a mato almuharibina mu ce masu kwace yan fashi annahibina amwali ba'dhum ba'da wanda junansu suna iya kwace dukiyan junansu wama hukumul ma'amalatu ma'ahum menene hukuncin ma'amala tare da su wama hukumu fi sadaqatihim menene hukunci cikin sadakan su watiyatun da kyautar su umu sharadatun dalaban da kuma sharadin su na nema indamul qirati neman karatu fa jaba nasu shauja ne amsa ilam ka sani annal ijima al'ummatu al'umma ta haɗu ala aƙadin ala in ijima al'ummatu in aƙada ala anna wulahi lumali imrul muslim an yi jima'i akan bai halatta kudin mutum musulmi ba illa an ɗibi nafsin a karba ba tare da jin daɗin rai ba wa kullu ma ukhisa an gairi ɗibin nafsi duk duke da ka karba ba tare da jin daɗin rai ba fa haramun haramun ne illa ma ya huzu bi surati shar'iyya qahariya sai in wanda aka karbe shi da siffa shine sura na shari'a qahariya ka akhazi zakati min maniha kamar mutumin da ya ƙi ba da zaka kuma shi musulmi ne aka karba kaga ƙahariya ne wannan ba komai ba ne wa ka zai hukukul mazlumina kamar karban haƙƙi wajen wanda yake azzalimi min maniha an nema ya dawo da ya dawo da haƙƙin ya hana don aka karba tilas kaka ba a son sa bane to wannan kuwa rashin son sa taimako aka mar wama ya tabo zalika da abin da bibi irin wannan min hukukin lazimati shar'an irin abin da ya zamo lazimi ne a cikin shari'a wai kasiratun wannan suna da bangare da yawa mufassilatun fi kutubul furu'i suna nan da yawa a rarrabe a cikin littafin huruwa fala na lullubi zikirya ba za mu ce maka ɗaya da ɗaya da ɗaya ba amma dai an kama ka ishara kawai bayan na aka zalika karɓan wannan mai sahibihi gaza wanda yake mai dukiyar ko mai dukiyar da baya ba da zakka ko mai dukiyar da ya cuci wani ane- aka nema a dawo da haƙin yaki to wannan an gaire da ibn nafsin ba da jin daɗin ransa ya- aka bayar ba ya bayar ba amma halalun halal ne litalikil haƙƙun shari'i saboda haƙƙin shari'a ta cancanta da faɗin manzala umartu an muƙatalan nas wannan muƙatalan na da yawa ana tafiya umartu an muƙatalan nasa an umarce ni an muƙatalan nasi ni gogayya da mutane Eh, ni gogayya da mutane zai tafi an kace umartu an muƙatalan nas an umarce ni a kashe mutane wannan shine suran da suke dauka suke cewa an ai manzo Allah ya ce umartu an uqatil nas ayan umarce ne in kashe mutane ba kashe mutane aka ce ba a umartu an uqatil nas an umarce ne in kira mutane zuwa ga Allah saboda Allah ne ya yi su an umarce ne in kira mutane zuwa ga Allah dan Allah ne ya yi su idan aka hana aka ce ba za a yi ba to an umarci ne mai masu zargi Eh, eh, ba kawai mu- ka- a kama kashe mutane ba domin abin shi ne sharadi Eh, Allah maɗaukakin sarki shi ya yi ka shi ya baka komai da komai saboda haka idan ubangiji ya zamo shi ne ubangijinka ko ka yadda ko baka yadda ba to abin da ya kasance abin da zai kasance akan mutum to sai a ce masa ana neman shi mutumin ya ba da haƙƙi ya ba da haƙƙinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba da haƙƙinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki idan ya ƙi bayarwa ko kuma masu mulki saka ƙiyar da a- a- a- su bayan su bi Allah to sai ya ce to ba a yarda ba dole sai an bi Allah to ma'anan dole sai an biya Allah to da wannan ne za a ce to an umarci a yi musu raddi don su su yadda da abin da ake nufi hata ya ƙulu la ilaha illallah har sai in sun ce la ilaha illallah fai za ƙalu ha idan suka faɗi la ilaha illallah asamun min nidi ma'ahum wa amwalum an kubutar da du- jinnayensu da dukiyansu illa bi haƙƙi sai da haƙƙin musulunci wai sabon alallahi ba za ka ce laye laye lallahu wani ce maka kafiri ba babu an riga shiga cikin ihtiyadi wa ma gaire haza in ba wannan ba fa ina akhazul malil muslimi karban dukiyar musulmi an gaire ɗibin nafsi in ba tare da jin daɗin rai ba haramun haramun ne bi jima'in da jima'in ya shadullahu qawlu sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya fada ya ba da shaida cikin fadin manzala fi hajjatul wada'i cikin hajjin bankwana ya ce inna la harrama alaikum dima'akum Allah ya haranta muku jinnanku wa duk wanda ya ce la ilaha illallah wa amwalikum Allah ya haramta muku karaci dukiyanku da ƙarfi in an ce la ilaha illallah illa an talqu rabbakum har sai kun gamu da ubangijinku wannan ah, ka hurmati imikum haza kamar yadda Allah ya haranta muku wannan daga wannan gari fi baladikum haza a wannan gari naku fi sharikum haza a cikin wannan wata naku haza Allahumma hal ballaftu ubangiji na isar faqalu sai sahabbai suka ce Allahumma na'am ya rasulullahi ba jayayya ka isar wal hadisu shi hadisin wa qadiyatu da qadiyar da ke ciki mashhudatun duk akwai shaida fi kutubil hadisi cikin littattafa hadisi fala nadilu bi zikrihi ba za mu tsawaita ba wajen ambaton ɗaya babin bayan ɗaya wa ƙala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce ya yi wa lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la takulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci duke ku da banna nasi ya karfafa illa an takuna tijaratan sai da yin kasuwanci ne an tara dinin ku kun yadda a- akwai taradi a tsakaninku Eh, in sayar maka ka bani baka mu'ada da sauransu duk wannan ah, halal ne kaga ya nuna cewa babu ka ci kudin mutum da karfi da dabara da wata abu duk wanda ba ya ba bigar ɗibin nafsi nafsi bai yi ba balmarjiu fikun ila hadhihi nusus alqadiyya sai a koma cikin wannan hukunci da wannan nasi yanke wulqufu inda hududiya a tsaya wajen haddinta fardun farali ne lazimin ala kulli muslimin kowane musulmi ya san ka kwace wa mutum dukiya ka yi wani abu daban ba tare da son sa ba haramu ne kawai fai da rafa haza idan mutum ya san wannan fama madat alaihi adatul arabi duk abin da ya wuce na al'adar larabawa wa zulmati da zalimai min iktihamihim na kwace wa khazmal muslimina da kwatan dukiyar musulmai bi gairi surati shar'i ba da sura na shari'a ba fa kullu ma bi aidihim duk abin da ke hannun su haram haram ne lahilul muslimi mu'amalatum bai halatta ga musulmi ya yi mu'amala da su ba biyo jai min wujuhil iwadi ta kowane fuska na fuska na musanyi wala qabula atayatin ko ka karba kyautan su ma wada wa hadayatin ko hadayan su duk bai kamata ba ba bai kamata ba haram ne kullu zalika haram duk wayannan haram ne fa haza haddu fil asli wannan shine haddin sa cikin asli summa in kana al baladu galaba alaiha jami'a zalika idan garin ya zamo mafi rinjaye mutanen garin aikin su kenan wala yujadu ghayruhu ba za ka samu wani ba duk wanda yake cikin da annahibi ne eh ma- masu kwace ne a garin gabaki daya wala yujadu ghayruhu bi aidihim ba za ka samu wani kudi a hannun wani ba duk wanda za ka samu kawai yan- yan damfara ne yan kwace ne yan barayi ne duk misali min wujuhil muhalada ta bangaren muhalada fa kullu zalika haramun duk da haka duk wannan dukiyar haramun ce wa man ta'allala duk wanda ya illantu mimma yantasibu ila alfiqi ya samu yana sabtu zuwa ga fiqi aw ila alislami ko zuwa ga musulunci fa akhadha zalika fa akhadha zalika karban wannan dukiyar mustahilun koralin lahu gari shi mutaziran yana kai uzuri bi adami wujudi gari cewa yayi yana ci ne saboda ba ba ba wani kuɗi a garin gabaki ɗaya sai kuɗin haram saboda aikin mutanen kenan fala uzura lahu fi shar'i ba shi da uzuri cikin shari'a wais jalu alayhi fi shar'i annahu muqtahim ma harama Allahu zulman saboda haka an sa shi cikin sarka ko in ce sijin na shari'a wajen kutsawa cikin abin da Allah ya haramta wala yaluskuna fi tilkal baladi abin da ya kamata ya fita daga wannan garin kawai wala baqa'u bainahum kar ya zauna tare da su wal hijratu alayhi min dhalika al makani ka fita ka bar garin wajibatun wajibi ne bi tawatirun nusus shar'i saboda jerantun nassosi na shari'a ba za ka ce ai tun da a garin kake ba ka san yadda za ka yi ba za ka yi ta cin haramun ba zai yi ba saboda shi mai cin haramun in mutum mai tsin- mai tsoron Allah ne idan yana cikin bala'i to hijira ya bar garin shi ne ina ardullahi wasi'atan eh ka bar garin ka koma wani gari shine to in kana da niyan barin garin ka koma wani gari to watakila a baka ma ya suddu ramƙil insan sai a ce to an za a halatta maka cin ildirar- ildirari zai wamanni ɗar'a gairar bagin amma kullum a cikinsa kake tunda kullum a cikinsa kake to wujuhul hijirati ya kama mutum ka fita ka bar garin shi ne amma an ba haka ba ba zai yi ba in kana mukhalidan indahum wanda yake ya yi hitilade da su bi wujuhi tijarati ta wajen kasuwanci fi zalika a cikin wannan haramun haramun ne wal itlafu ainihi wal itlafu ainihi da halakan dukiyarsa washtira badali ainin akhara ka sayi kayan ka sayar da wani kayan aubi wujuhi laharasati ko ta bangaren noma wasu sana'ati ko ta sana'a au zummal mali bi suratin shar'iyya ilai ko a tara dukiyan da suran shari'a ne zuwa bal asalu asalinsa al mu'awwalu alai anna zalika kullu haramun ka abin da aka yi tawili a kansa dukkan wannan ne haramu ne bi jami'a ma tala da fi cikin dai abin da yi ikhtilali da shi faman qaddara ala zalika wanda yake da iko akan haka ta masaka bi hadal asli yayi riko da wannan asali wajara alai ya gudanar da abin da yake kai suma yana tanazzul al-amr in tanazala al'amru in abin ya gushe ila humumin da zalika fil ardi zuwa ga bakan ciki a bayan ƙasa wata dalla zalika yi ifiladi bi suratul halali da suran halal wa suratul harami da suran haram biyadil kasbiyati da ma'ana dan kasuwa ne wanda yake iktisabi kama hiya suratul waqati kama yadda sura ne na lokaci fa alal mu'mini to yana kan mumini fi iqamat talabi farul halali shine akan mumini ya tsaya cikin neman farilla na halal an yace ne ma alimta ka nisanci abin da ka sani na suratu suratul gasbi suransa na kwace ne wal maharramu da na haram wa ma juhila min zalika da abin da mutum ya jahilta daga wannan wa kana al-asalu wannan ya kasance alihtiladu bi suratul halali ya kasance ihtiladinsa da sura ne na halal wa suratul harami da sura na haram kama zakarna awalan kamar yadda muka fara fada wa ammal fasad fil ardi barna ya yawaita a bayan ƙasa kenan kama wa suratul waqti yadda aka fada a surar lokacin raja ila asal halali sai koma akan sura na halal asalin halal asalisu wa huwa annal halala ma juhil aslan a lokacin halal shine tambaya na kai shi Ibrahim baban shi Ibrahim shi Abdullahi aka tambaye shi ma huwa halal fi zamanin rasul yace al halal fi zamanin rasul ma urifa asluhu asla asluhu sai aka ce ba da sahaba yace a lokacin sahabai ya ce ma warish ba asluhu faqat saka ce wa fi zamanina ya ce ma juhila asluhu ma juhila asluhu shine fassaran daga daga amsan da shehu tijani ya bani raja ila asl al halal salas wa huwa anna al halala ma juhila asluhu ka gani ko halali a wannan lokacin ma juhila asluhu فإن سورة الحلال بمن سورة حلال كان في عهده صلى الله عليه وسلم أزامن من ذال ما أريف أسلو وأسلو أسلو وان أكسن أسلنسا كما أكسن أسلن أسلنسا شين حلال ثم لما انقضت مدة الخلافة بين خلافة وجالت ملكا عضولا يزم ملكي نكونا قاتي رجاء الحلال سيزم حلال ما أريف أسلو فقط sai abin da aka san shi ne halal kawai sun malama zadal fasadu da kaga ammal fasadu bil ardi kenan lokacin da barna ya yawaita ko lama zadal fasadu wada ma baru ya nashi ko ina wanda yanzu duk duniya ko ina da ka shiga astaghfirullah inda za ka yi ma'amala da banki ba ma da banki ba to kawai haramun din shi ake ci shi ne kai dai in ka yi aiki kawai in ka yi aiki kai kodago ka ba ka dukiya sunan shi halal abin da kawai za ka ce kenan amma ta na abin ya zo baka sani ba ka yi aiki an baka ko an baka kyauta sunan shi halal kawai to amma asalinsa kaga juhila asluhu an jahilci za- asalinsa amma sunan shi halal a wannan zamin haka yake sarar lalalu ma juwil asalu waye martaba salisa shine martaba na uku fil halali cikin halal wa ala hazal haddu a wannan haddi ne wa hazal minwal a wannan minwali ya jari lahumu hukunci ke gudana fi mu'amalati hazir tawaif ake mu'amala da wannan ta'ifa bi wujuhi da yodi ta fuska ta musanyi wa qabula dayatihim ta wajen karban kyauta fala yastanibu minha a wannan lokacin ba abin da zaka gudu illa ma urifa suratul haram bi sai dai kawai ka san mutum ya sato abu ne ya kawo maka to ka- amma wasa kata na shayar rahmatullahi kuma gari ne siya ne fala ta fasuwa na kusan haka abin zai kasance eh abu zai iya zuwa hannunka ya zo hannayen mu gaba ki daya a hannun wani ya zama halal a hannun wani ya zama haram a hannun wani ya zama halal a hannun wani ya zama haram gwargwado in barawo ya kama ka kyauta misali ai ba kowane lokaci ne ke satan ba watakila watakila yana da sana misali ko kuma an ba shi kyauta misali duk zai iya yi haka in ka zo ka ce to wannan kuɗi da ka kamun to halal ne ko haramun to za za a samu damuwa wasa kata ana ashiya rahmatan lakum min gairi ne siyan fala ta fasu ana amma idan idan kamar dan kasuwa ne ya zo maka kyauta misali ko da an sami ikhtilali wannan wajen babin an shiga zamani ne kawai an malfasadu fil ardi eh saboda haka bangare ne yanzu ka shiga bangaren kasuwanci abubuwan da ake a kasuwanci ai yawanci kudin mafiya yawa na haramun yawanci na haramun saboda ba magana ake binciken ma yaya abin yake ba tukuna eh babu sai da aka fita shi a tsuran da ake tafiya kawai a ce menene ah, wa mani dora gari bagin eh, faladin wala ismailai Allah kiyaye Allah taimake mu falaita ne mina illa ma urifa suratul haram bi ba za ka nisanci dukiyar ba sai dai abin da ka san haram ne misali shayil magsub kamar ka san mutum ya yi kwace ne ka san ka- mutum ya kwata abu ya kawo maka ai ka san na haram ne wala ma'khuz min saman al-khamri kamar abin da ya aka sani na tallan giya abinda Allah ya tsine ma bangaren giya sama da goma wa ma'khuzun fi surati riban nisa ko kuma riban nisa'i waya kasiratun sana da yawa yuqasu ma lam yuzkar minha ala ma zukira za a yi kiyasin ma lam yuzkar minha abinda ba iya ambato shi ba a karo shi a cikin wannan wa ma ma jahilat suratu amma ba na ka jahilci suransa fa yana aliman min sahibi in ka sani daga ma abucinsa annahu lam yakun indahu illa haramun ka san ba yi da wani abu sai haram lan ya haɗe da bi surat al-ukhra bai haɗa shi da wani sura daban ba ka ka haraya satin kamar noma wata ziyaratin kamar kasuwanci wai dal aini dal aini al-ukhra ko ana canjin kuɗi ko fa kullu ma bi yadi haramu duk abin da ke hannunsa haramu ne la tuhillu ma'amalatu to bai halatta kai ma'amala da shi ba la qabula adatin balle ka karɓi kyautarsa Da- a yanzu wanda ainul haram din ake nema kuru-kuru eh haram din ake nema a yanzu dai kuru-kuru shi ake nema duk kowa ya raja duken ne malamai kuma da mutuntuni sun fada raitun raitun raitun nasa kad mala ila man inda malun وما لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهب إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا mai da mai abin nan shi kuma ke cewa faka na makuri na minar dami mai dadi a mai mai makamatul hariri yana cewa tabbal lahu min khadi min muzain asfarazal wajhi ne kalan munafiki eh an ce ya zargi kudi ya yabe kudin tukuna ya zarge shi da ya yabe shi ya fadi ya fadi ya yabe shi tukuna yace laulahu ma qada yaminu sariki walau badan mazlimatun fasikin wallash ma'azza bakhilun min dariqin wal in duk lokacin da wanda ya zo maka sallama in ka ga ka daure fuska to yana alama ya zo karbin kuɗi yana neman kuɗi na hannunka eh duk lokacin da ka ga ya zo wajenka to in ka ga a daure fuska to maganan kuɗi yana ciki eh yace wallash ma'azza bakhilun min dariqin marwaci baya jin baya son kwankwasa kofa so can kuma da ya zo sai ya zarge shi ya ce tabballahu min khadi'in muwazzakin asfara zalwa jihaini kalan munafiki shi ne mai fuska biyu duk kudin duniya fuska biyu ne da shi ya ce mai fuska biyu mai kama da munafiki to haka kowa laulahu ma kudi ma kada ya minu sariki ba dan kudi ba da ba yankin barawo ba walau badan mazilmatun min fasike da fasike ba su sata ba saboda kudi cito walash ma za bahilin min darigin Allah kiyaye ta haka ne duk abubuwan ke wa idafatu al-halal lahu akan idafa na halal gare shi lam yarim ma fi yadi babu abin da aka haranta abin da ke hannunsa illa ma lahu ainun qa'imatun sai wa abin da yake da kudi fit harimi wa ma jila aslahu duk abin da aka jahilci asalinsa fa halalun sunan shi halal kawai a wannan zamanin wa qawluna fi hadha al-mahalli abin da kuka faɗa cikin wannan mahalli halalun abin da ake nufi da halalu fa inna ma huwa halalun ardi la asli halal ne na ardu la aslu ba asali ba li adam wujudi gairi saboda ba wani abu a zamanin Ahmad ibn Hanbali an haife shi na shekara da shekara 150 ne yace da zai samu kudin halal tsantsa da zai samu kudin halal tsantsa zai hada maganin da duk wani mara lafiya in yi amfani da shi zai warke shekara 200 fa bayan jira ta yanzu muna da shekara 440 da ai kaga ashe alhalalu fi zamanin rasulu ما أعرف أصله وأصله أصله الزما لا الحلال في زمان الصحابة ما أعرف أصله فقط صحابة وبعده كذا بعده كذا wannan Imam Shafi Ahmad ibn Hanbali shekara 150 aka haife shi hijira to a zamanin sa ne kaga shekara dan shekara 200 ne a shekara 200 din ne yake fada da zai samu asalin halal eh ta dai da zajari ne ko ana nuna wa mutane damuwa da adam wujudu gari bi kasaratul fasadi saboda yawan banna wa umumu fil ardi saboda sara mulkan adulan mulki da ya zamo annahabiya ne kawai ana kwatan dukiyar mutane ne da shi yake arzikin mutum ya rike dukiyar sai illa man rahimahullah wata ya jil abdu ila qutin bukatun mutum zuwa ga abinci fai kunu halalan zai zama halal bima a dawo hukumu lokaci za a ba shi gwargwadon lokacinsa ne wa darurati da darura faƙar ƙalar subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min kharaj wannan shine mafitan wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj millata abikum ibrahim wa kaza qala qulubul kamili haka nan qulubul kamili alwar walwaris alwasili mai gado alwasili wanda ya sadu qudotu shamili qudwa ne shamilun Sahalu bin Abdullahi Tustari shi ne Sahalu bin Abdullahi Tustari shi ma yana daga cikin min akabir al-awliyai yana daga cikin waliyan da duk almajirinsa tun a alimul gaibi ya san shi tun a alimul gaibi ya san shi in almajiri ya zo gabansa in ya zo yana neman ilimi in ya zo yana neman marifa abinda za a gaya masa a wannan lokaci zai gaya masa kai ba ka daga cikin zubin ɗalibai na ka koma waje kaza ba ka daga cikin zubin ɗalibai na abdullahi tustari kera laukanat duniya abdatin min dami lakana qutul mu'minina min halalan da duniya ta gibda ce na jini lakana qutul mu'minina min halala da abincin mu'mini ya zama halal lana Allah ta'ala domin ubangiji faradal ibadatu alal abdi Allah ya farlanta ibada akan bawa wa ba halau an ya kulu mimma fil ardi halalan nayiban kuma ya halatta wa dan adam an halatta masa ya ci da abu da ke bayan ƙasa halalan nayiban kama huwa nassu kama yadda nassin ya zo fai za ta taba fil ardi wujul halali idan ka bibi a bayan ƙasa fuskokin halal wa matbaliyatun to duniya ta cika da bala'i fil ardi kana iktita iktihamuhu lil halali li ala fal ala to ya kasance kutsawansa lil halali wajen neman halal lil ala fal ala daga daga mafi daukaka ne zuwa wanda yafi daukaka amma an imma an yakuna mimma urifa aslu ko ga bangaren halal din abin da aka san asalinsa wasul aslu da asalin asalinsa wancan magana ka mu'amalatul harabiyin kaman mu'amala na alharabina mayaka ko ya bi akhazal ujrata wanda su karbi lada ko kuɗi minhum daga wajen su ala khidmatin akan ai musu hidima shtiran da sayan mimma fi aidihin abin da ke cikin hannunsu fa'ina kulla ma bi aidihim duk abin da ke hannunsu kullu halalun zai zama halali ne la ma'arda tafi babu ma'arda fanmona waje da sabila ila haza wanda ya nema hanya zuwa ga wannan wa amkanahu ya samu falayin lahu ma'amalatul musulmina bai halatta gare shi ba mu'amala ta musulmai bi waje min hujuyin da fuska daga cikin fuskoki wala amilu ba zai mu'amala ba illa kuffar alharbiyin sai dai da kafirai alharbina tamhisil halali bi adihim wanda suke shafe halal da hannayensu walau aka zulmal musulmina da sun karbi dukiyar musulmai fakulluhu da a lokacin ya zama halalun halal ne wa ma'amalatun ma'amalarsu kuma zai zama halalun halal ne fi gari khiyanatin in ba bu hayinci wala aka bi aimani kuma yin riko bi aimani da rantsuwa na alkazi bace karya wal gadari da yaudara fa ina zalika haramun shi ma wannan haramun sun ma in lam yajid haza in bai samu wannan ba falaita nazar ila ma urifa aslahu sai ya koma ƙasa ya san abin da aka san asalinsa kamar waje da kanzan kamar mutum da ya samu dukiya a ƙasa min almali na daga dukiya bi suratul jahiliyati shine ke cewa dufun jahiliyati fi ardin a ƙasa gairin mamlakatin ba na wani ba wa kazalikal ma'adin hakanan dukiya da yake ƙasa na ma'adini alazi surati a wannan sura wasaidi ko farauta wa gairi ko waninsa wa duna haza ko wani wannan minal maratibi daga abin da yake martaba ma juhila aslahu abin da aka jahilci asalinsa wa urifa an san ihtiladihi wato ihtiladinsa da yadil kasibiya da a hannaye na wato neman dukiya ka wato kasabi kenan tsururi kenan ko walau maratibun fasilatun wannan duk yana da martabobi a rarrafe fi kutubul furu'i an san dufun jaliya an san ma'adini an san saidi duk an san wannan wannan yana shi kun babinsa daban-daban duk kowane akwai babinsa mai kowane akwai babinsa akwai hukuncinsa saboda idan ka tsinci ana ana tonan fegi misali gurin mutum ne sai ka zo ka yi tsuntuwa a gurin ko ka zo ka tona zinari a gurin to ba naka ba ne wanda ya saka aiki shi ya saka yi duk abin da yake gurin nashi ne shi ya sai Allah shi ya zata shi dufunul jahiliyati ne a kanzin nashi ne in dai nashi ne to ba naka ba ne kai aiki ya kasa ga abin da ke gurin nashi ne in kuma dubin jariyati ne ana tona dukiya ne amin ana neman ƙasa ne a tona a binne dukiya ƙasa in an binne dukiyan a ƙasa to in guri na mutum ne in aka zo ana aiki a gurin an aka ciro kamar akwaku ne ko wani abu zinari ne misali a cikinsa to yana da hukuncin da ake bayarwa ana cire humusi ne ana cire ana raba shi gida biyar ne akwai hukuncin da ake bayarwa wanda sauran kuma ya zama na mutum shi ake kira dufin jahiliyati ana binne kuɗi ne zinari ko haka dai to in kuma dabba ne kaga mutum ya yi farauta kenan a farauta duk abin da Allah ya koro naka ne in ka buge naka ne domin wannan Allah ya sanya shi halal ne a wajenka ya cancanci wanda ake ci ne ko kuma ba wanda bi na hayatun muftarisu au gairin muftarisu idan ka buge shi misali kaman bauna misali kaman menene himarul wahashi jakin daji kaga himarul wahashi daidai yake da jaki komi da komi sufans daya amma ana ana cinsa shi eh ba a cin himarul ahliya amma ana cin himarul wahashi saboda haka mai askari mai asalul madariki ma ya ce ana ba da zakansa eh to irin wayannan to babi ne daban-daban fil furu'i wannan sai ka shiga babin duk komai da haka abubuwan ke alhalalu bayanin wala ram bayanin a wajen wanda suka sani wa akhirul maratib halal karshen martaba na halal idza ammat baliyatu fil ardi idan bala ya game kasa walam yajid al mu'minu min hali qutihi mu'mini ya ga duk inda ka je haramun da ya dakace illa su ko minha ko wala bai jid muminu minha liqutihi illa suratul muharrama ba inda mutum zai je ya samu wani abu na halal nashi sai sura na haramu wa aljahu la halalu ila zalika halalahu aka zukutu fakat to ya halata dan ranar da zaka ci zaka ci iya abin da zaka ci ne kawai shi ne zai zama maka amma baka cika tara ba kaktir ya ja'iyu min almaititi kamar mutum ya nemo abin da zai ci daga cikin mushe wala mulhinziri ko da nama lahanzir ne fagat za a ci wannan saboda rayuwa ne eh kaga komi abu ya game kenan Allah ya kiyaye Allah karka kai mu wannan lokacin wa mafi zakati fil muharami amma zakka cikin abin da yake haramu wa suratul gasbi shine kamar surar kwace wa shubhi da makamancinsa fala zakata fi ba zakka cikin dukiya abin haramu lanna zakata domin shi zakka fi ma ya ta'allaqu mulku shahsbi ya rataye ne cikin dukiyar mutum abin da yake rataye da shi mulkan wala mulkiyatun fi gasbi shi kuma abin da ka kwata ba na haka bane balle ka cire mazaka wajibi da makamancinsa wa ma makhtalada amma abin da aka hada haladu wa malasariyan wa kharasiyan wa zafat ainihu bi ainil akhara wa hariyayin rinjaye wa halada bil harasati kudin ka ne na wa kudi ne na kwaci ka hada da nomanka wa tijarati da kasuwancinka wa sanatin zaka fazaka kullahu sai kai masa zaka ka cire za ka cire masa zakan ai a hakan kuma wa ma akhadha zakati amma karban zakka min maniya ga wanda ya hana zakan limustahiqa wanda suka cancance ta bi surati sarqati da suran sata au gasmin ko kwace fa kullu haramu wannan haramun ne wancan kuma makhtalada abin da aka yi ihtilali ga dukiyan ga halal ga haram eh manomi ne dan kasuwa ne dan kwace ne eh amma dukiyan a hare yake ana kwama cala ko Allah ke yi wala illu nam fakulu haram falan yurafi mahalibin min ahalil usuli falam yuraf ba sani daga cike abin sawa min as min ahlil usuli daga mabuta usuli wallahi zalika ba ba abin da ya halata illa islamin sai ga mai mulki faga la ma adawo in ba shi ba ba wanda yake da hukunci a kai wala yaqulu bi ibahatiha ba wanda zai ce ya halatta illa man la dina lahu wala amanata ba wanda zai ce abin halal ne ya halatta bai halatta ba wanda za su bincike su tabbatar da abin sun da su ce eh na halal ne ko ba na halal ba ne yanzu ko ai babu wannan ko Allah ya yi inda su ma ba mu san su ba dai sun mal musharadatu sannan sharadin dalaba fi dakhilatin wajen shiga fi tafsilin mu'amalatis salifa cikin mu'amala wanda ya wuce in ta ma'amulahu alaina shine abin da shauti ya ne fada akan abin da ya zo baya wasatu radiyallahu anhu an tambaye shehu tijani an an zakati ko da ke yana da fadi nan ba gurin kwana yana da fadi na ba wajen kwana ba ne joni ne cikin tambaya tambayan kamar ɗaya ne ya ba da amsan amma wa ƙasa alashi ma ta ƙolofin mai wadar zakata lilin maluki yana haɗe da wancan yana haɗe domin a yi wannan ɗin labala amiru idan sarki ne ma a ba shi zaka haltu ɗalahu amla za a ba shi ko za a hana to daga nan kuma zai shiga in ya budu kuma ba wajen kwana kusa ina ayi sai karatun ya kai fasali na shida da mu tsaya nan kawai Allah ya ba mu nasara Allah ya datar da mu Allah ya kara mu nasan maza Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار الذي صلاة تم لو لا زال ولا أبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان واحد واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة أبو بكر أسلونا